الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin sake saduwa a wannan wuri mai albarka masallacin jami'ar abubakar tafawa balewa a nan bauchi a yau da muke shi daga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ta dace da 23 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya muna karatun alkur'ani da tafsirinsa a wannan majalisi na shidda daga cikin majalisai na wannan wata mai albarka ko muna cikin sura ta goma sha bakwai daga cikin surorin alkur'ani suratul isra jiya mun yi karatu daga aya ta hamsin da hudu ko da uku muka karanta ayoyi guda uku waɗannan ayoyi akwai ɗan abin da muka bari ba mu ƙarasa ba a aya ta ƙarshe yanzu za mu sake karanta wannan aya sai mu yi cikaton abin da ya rage dangane da abin da ke da fa'ida gare mu muna fata Allah ya amfanar da mu kuma ya samu yi amfani da abin da muka amfana. Allah rama ka karanto mana ayoyin gaba ɗaya tun daga wa kulli ibadi ya kullu lati hiya ahsan na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا نعم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا Allah ya albarka. Allah ya ce bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzaghu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina. Allah ce ka cewa bayina su rinka faɗin magana mafi kyau. Hakika shaitan yana sanya barna da batanci a tsakaninsu sakamakon mummunar magana. inna shaitana kana lil insani aduwwan mubina hakika shaitan ya kasance abokin gaba ne mai bayyana gabarsa ga dan adam rabbukum a'lamu bikum in yasha yarhamukum aw in yasha yu'adhibukum wa ma arsalnaka alaihim wakila Allah ce ubangijinku shine mafi sani game da ku idan Allah ya so sai ya yi muku rahama ko ko in ya so ya yi muku azaba hakika innahu in ya sha yarhamkum aw in ya sha yu'adhibukum wa ma arsalnaka alaihim wakila Allah ce ba mu aiko ka akan su don ka zama mai kiwo da sa ido ba wa rabbuka a'lamu biman fi samawati wal ard Allah ce ubangijinka shine mafi sanin duk wanda yake cikin sama da cikin ƙasa wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'd kuma haƙiƙa mun fifita waɗansu annabawan akan waɗansu wa ataina Dawud da Zabura kuma muka bayar da Zabura ga Annabi Dawud a cikin waɗannan ayoyi mun karkare ne da bayani akan falalar annabawa yadda Allah ya fifita su suka fi kowa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin ba waɗanda Allah ya wa ni'ima a cikin halittunsa kaf kamar annabawa kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce su annabawa zaɓinsa ne da kansa ba wani ne yake sa shi ko ya roƙe shi sai ya zaɓa ba Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa min nas Allah ne yake zaɓa da kansa to sai muka ce kuma su annabawa mataki mataki ne ka ce annabawa gaba ɗayansu mataki na farko kenan mataki na sama shine matakin waɗanda Allah ya ɗaga darajarsu daga annabta kaɗai zuwa annabta da manzanci shi yasa malamai suka ce kowane annabi kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ba ne manzo saboda kafin ka zamo annabi ai kafin ka zama manzo sai ka zama annabi amma ba a zama manzo kuma ba a zama annabi ba amma ana iya zama annabi ba a zama manzo ba annabi adamu alaihi salamu annabi ne amma ba manzo ba ne annabi idris idan ya tabbata cewa kaka yake ga annabi nuh to annabi ne ba manzo ba saboda manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin Anas dan Malik cikin Bukhari da Muslim hadisin shafa'a cewa mutane za su zo su cewa annabi Adamu alaihi salam ka je ka nema mana ceto a wurin Allah sai ce in gaya muku inda za ku samu a nema muku ceto ku je wajen Nuh domin shine awwalu rasulin bu'isa ila ahlil ardh shine farkon manzo da aka tura wa mutane kaga annabi adam da kansa ya nuna cewa annabi nuhu shine farkon manzo wanda duk ya zo gabanin sa sai dai zama annabi ba manzo ba ana fahimta ko to daga martabar manzanni to sai kuma su kansu a cikin manzannin ba wani ya wani nan a cikin ayar Allah ya ce walaƙar faddalna ba'dan nabiyina ala ba to sai Allah ya gama na wani wuri su ma manzannin wani abu ne tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd su manzannin ma waɗansu mun fifita su akan waɗansu to a cikin manzanni su ma waɗanda suka fi kowa class su ne guda biyar da ake ce musu ulul azm malamai sun yi sabani har zuwa maganganu guda goma kamar da Ibn al-Jawzi yace akan su wane ne ulul azm amma magana da tafi karfi a wurin mafi yawan malamai kamar da Ibn Kathir ya faɗa su ne waɗannan guda biyar da Allah ya faɗe su a cikin suratul ahzab da kuma suratul shura waɗanda jiya muka kawo su annabi nuh alaihi salam shine na farko sai annabi Ibrahimu alaihi salam shine na biyu sai annabi Musa alaihi salam shine na uku sai annabi Isa dan Maryama alaihi salam shine na hudu sai cika makin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na biyar a wajen jerin zamani na zuwan su to sai kuma malamai suka ce to su wane ne kuma suka fi a cikin waɗannan an fahimta galibin malamai sun ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine na farko sai kuma annabi ibrahim wannan kusan ijma'i inda ake da sabani shine daga kan annabi musa alaihi salam zuwa na ƙarshe galibinsu annabi musa shine na uku to amma waye na hudu shin annabi isa ɗan maryama shine na hudu ko kuma annabi nuhu alaihi salam shine na hudu amma abin da ya fi rinjaye shine annabi isa ɗan maryama shine na hudu sai annabi nuhu alaihi salam shine na biyar amma dukkan sunan ulul azum ake ce musu mafiya girma a cikin manzanni mun faɗi kaɗan daga cikin falaloli da khasa'is man ce khasa'is falaloli kowa yana da shi amma menene aka ba wa wanda ko wanda sauran ba a ba su ba shine kadai yayi fice da shi shi zai sa har ya zama cikin ulul azm to kowa daga cikin su da abin da Allah ya masa baiwa annabi nuhu alaihi salam Allah ya ba shi baiwar tsawon kwana a cikin da'awa irin wanda ba a ba wa kowa ba. Falabisa fihim alfa sanatin illa hamsin ama. Shekara dubu ba hamsin ya yi yana wa'azi lailan wa nahara, sirran wa jaharan, kuma yana yi wa mutum ɗaiɗai yana kuma yi wa mutane da yawa. Haka yi riƙa yi har aka kai wannan shekaru kuma yana haƙuri duk da wa ma'amana ma'abu illa kaɗan ne suka yi imani. sannan yana ɗaya daga cikin khasa'is na falalar da Allah ya ba wa annabi Nuhu shine Allah ya yabe shi na musamman ya ce a cikin wannan surar zurriyata man hamalna ma'a nuh innahu kana abdan shakura sannan yana ɗaya daga cikin falalolinsa shine shine farkon manzo duk wanda ya zo manzo a bayansa ya zo in dai ka je ka tsaya kai wa'azi ne to a kansa aka fara shi yasa Allah maɗaukakin sarki shi ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa a cikin wancan hadisi da muka karanta na Anas. Kuma idan mutane suka je gabansa ma haka za su ce masa, Innaka awwalu rasulin bu'isa ila ahalin ar kai ne farkon manzon da aka tura wa mutane. To mutum na biyu, in kara saukowa kenan, shine annabi Isa ɗan Maryama alaihi salam. shi ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya keɓance shi cikin dukkan halittunsa da cewa shi ne wanda Allah ya halicce shi da uwa ba uba shi ne wanda Allah ya aiko da mala'ika ya zai cewa mahaifiyarsa ni manzon Allah ne da ya aha balaki gulaman zakiya na zo ne don ku baki ɗa da Allah ya ce a baki ta ce ta yaya zan samu ɗa alhali bana da miji kuma ni ba karuwa ba lam yamsasni bashar wa lam aku bakiya ai ba zai yi ba ko dai mata aure ko karuwa in dai kaga ta haihu ta zan yin haihu sai sai ce ya zani ki kara da kuke haka ubangiji ke ce sai kin haihu ke ba mata aure ba ke ba karuwa ba kuma akan zaki haihu ba saba haka ba ba yau za a yi haka kuma Allah ce an yi wa kana amran baqadiya an riga an gama ba yi kawai zan yi yanzu shikenan sai Allah ya ce fanafakhna fiha min ruhina kawai sai Allah sa aka hura iska iskan nan a madadin da yadda aka saba maniyi ne zai shiga cikin mahaifa sai ya zama ɗa yanzu kuma sai zama iska ce Allah ya sa shikenan sai cikin ya kumbura sai ya zama mutum Allah ne kawai ce kun wannan iskar ki zama Isa sai ta zama Isa dan Maryama shikenan saboda Allah da ya sa ruwa ya zama ba zai iya sa iska kuma ta zama ba shikenan sai wannan ruhun da Allah ya aiko ruhun shine rai din rai din annabi Isa kawai Allah ya aiko sai ta zo a matsayin iska shikenan sai ta shiga cikin ta sai ta dauki da shikenan kuma fa hamalat sai ga ciki abu na biyu da Allah ya bawa annabi Isa shine shi ya fara magana tun yana dan jinjiri a ran da aka haife shi a ranar ya fara bayani kuma wa'azi ba ya fara ran da aka haife shi domin Allah ya ce da ita idan kin tafi karki rika magana da mutane duk wanda ya tambaye ki ki ce ni ina azumi ba zan yi magana ba duk wanda yake son ya ji bayani akan ya kika samu da ki nuna shi shi ne bayani da kansa ta ma gani kawai ta yi ana yi shi kenan ko ta je mutane suka ce ke ma kana abuki ra'asa baban ki ba mutumin banza bane ba ma kana sun muki bagiya baban ki ba karuwa ba ke ta da kika gado karuwanci suna nufi ta ce ani ba karuwa ba ce to ta yaya kika samu da an na laki hada sai ta ce ta nuna shi kawai ni ba zan yi magana ba shi zai yi kala sai fara bayani ya ce inni abdullahi ni bawan Allah farkon kalmar da ya fara faɗa shi ne ya nuna ba duniya kar wani daga baya ya zo ne ya ce zai canza masa suna daga bawan Allah ya ce dan Allah farkon abin da ya fara faɗa a duniya ke da ya fara wato gaya wa mutane introduction din kansa sai ce inni abdullahi ku fasadi ni bawan Allah ne to wannan shine bai wanda Allah yi wa annabi Isa wa yukallimun nasa fil mahl tun yana cikin zanin goyo yana magana sannan yana ɗaya daga cikin falalar da Allah ya masa shine shi Allah ya ɗauke shi ya bar wannan duniyar kafin ya mutu kuma an so a kashe shi amma wa ma qatalu ba a samu damar kashe shi ba saboda Allah ya ce zai tsarkake shi ba zai bari mutane su kashe shi ba to sai Allah ya ɗauke shi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya je ya gan shi a Isra'ila lokacin da ya tafi iraji ya gan shi a sama ta biyu da shi da ɗan uwansa annabi Yahya kamar yadda muka karanta a karatun bara don haka annabi Isa yana nan bai mutu ba yana ɗaya daga cikin darajojin da Allah ya masa shine kadai cikin mutane waɗanda har yanzu Allah bai ɗauki ransu ba amma baya cikin wannan system ɗin namu na wannan rayuwar shine ma nan inni mutawaffika kamar yadda Allah yake sa mutum ya fita a system ɗin yayi bacci Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ai wanda yake bacci ba zai iya ga maka me ake a cikin harkokin duniya to shi ma sai Allah ya masa irin wannan sai ya ɗauke shi to sai ya fita a cikin system ɗinmu daga baya Allah zai sake dawo da shi cikin system ɗin sai ya sake dawowa shine baiwar da Allah ya wa annabi Isa ta gaba shine shi zai sake dawowa wannan duniyar ya rayu a baya cikin 'yan zamanin da zai zo kuma daga baya ya rayu cikin 'yan zamanin ƙarshen zamani shine zai rayuwa sau biyu kuma in ya zo duniya zai yi abubuwa da yawa cikin abubuwan da zai yi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi sallama shine zai yaƙi kiristocin da suka ce shi allah ne zai sa duk inda ya je sai an karya cross shine wa yaksiru salib waɗanda duk suke cin aladu zai sa a kakkashe aladu wa yaftulul khinzir sannan kuma zai yi adalci hakaman muqsitan wa imaman adala inji annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama shugaba mai adalci kuma zai zama karkashin sa ne taskokin arzikin mutane yake zaka zai raba arziki hatta la yaqbalahu ahad arziki zai yawa ta yadda ana ba mutum kuɗi ma yana kin karba ta wani a can yana anya ƙwarin kuwa in dai damuwarka kuɗi ne ka jira annabi isa ya zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce zai rinka raba dukiya har sai mutum ya ji baya so ba zai karba ba saboda nasa ma ya ishe shi ana nema ina wanda bai samu ba kowa ya daga hannu babu kowa ya samu wa yafidu mala hatta la yaqbalahu ahad to wannan yana ɗaya daga cikin khasa'is da Allah ya yi wa annabi Isa wanda ya rayu a zamanin da zai zo ya rayu kuma a ƙarƙashin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama kuma Allah zai karɓi ransa kamar yadda yake karɓar ran kowa daga cikin annabawa da sauransu kuma al'umma manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam za su masa sallah za kuma a binne shi kamar yadda aka binne kowane annabi amma in ya dawo ba a matsayin annabi zai zo ba saboda ba wanda zai zo cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya sake zama annabi sai dai ya zama cikin ɗaya daga cikin mabiya shi yasa ran da ya sauko ma zai zo ya samu an yi kiran sallar asuba ne kafin a yi ikama sai ya sauko a wani masallaci a sham to kuma idan ya sauko zai samu daidai lokacin an tada an tada iqama kenan ma liman liman zai wuce shi kuma liman din almahdi ne shi kan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sai su ganshi sai su gane shi dama kuma ya aiko mana da gaisuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je mi'raji da ya ganshe ce ka cewa al'ummar ka ina ganshe su sannan ya ce ubangiji zai sa in sake dawowa to da ya zo din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya zo ku ce ni ina ganshe shi wanda yake nuna abin da ya sa malaman musulunci kaf suka yi ijma'i ba wanda ya saba a cikin ahlus sunna cewa da gaske ne annabi Isa zai dawo kuma wannan mimma urifa min addini bin darura ba a yin kokonto akan wannan da gaske ne tabbas ne ayar alqur'ani ta tabbatar wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti sannan ga kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka kai haddu tawatur in ji wadansu malamai to kaji wannan falalolin ne na annabi Isa da Allah ya bashi wanda wani bai da su sannan annabi Musa alaihi salam Allah ya bashi falaloli da shi ma waɗansu darajoji da bai ba wasu ba. Daga cikin darajojin da Allah ya ba wa annabi Musa shi ne inni spafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami shi ne Allah yana yin magana da shi wa kallama Allah Musa taklima kuma Allah ya yi magana da shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sannan yana ɗaya daga cikin darajojin annabi Musa alaihi salam shine duk cikin annabawa in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi shi yawan mabiya kuma shine wanda ya fi yawan maimaituwa sunansa a cikin alkur'ani sannan kuma annabi Musa alaihi salam shine wanda ya zama Allah maɗaukakin sarki ya yi ta faɗansa a cikin alkur'ani kuma har ya zama abubuwa da yawa na annabi sallallahu alaihi sallama akwai tasirin shari'ar annabi musa a ciki saboda shi ne Allah ya ba shi attaura akwai abubuwa da yawa na hukuncin-hukuncin addinin musulunci wanda yake cikin attaura ne ya fara shi yasa kaga sallar da muke yi din nan a yanzu da muke guda biyar da shawarar annabi Musa ne suka zama guda biyar da guda hamsin ne shi yace a je a roki Allah ya rage mana Allah zaka masa da alheri Allah ya ƙara salati gare shi yace a rage mana aka je aka rage biyar yace je ka ce a ƙara rage mu aka rage biyar yace ko ma ka ce a rage mu aka rage biyar yace ka je ka ce a rage mu ya rinka zuwa yana zariya har suka zama biyar ɗin ce gare ka ce a rage ce ni na san mutanenka saboda na san mutane na annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina jin kunya ya isa haka Allah ya ƙara salati da salama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuga annabi Musa ke to sai kuma annabi Ibrahim khalilullah annabi Ibrahim alaihi salam shi ne uban annabawa shi yasa Allah ce waje alna fi zurriyatihi annubuwata wal kitab duk waɗanda suka biyo bayansa to ba a sake samun wani annabi ba sai daga cikin zuriyarsa Allah ya ga albarkaci zuriyarsa ce tun daga kan bayansa duk wanda ya zama annabi to cikansa ne daga ‘ya'yansa sai jikokinsa kaɗai har zuwa annabi Muhammad ɗin, sallallahu Alaihi wasallam. Haka Allah ya ba shi wannan. Shi yasa ya zama abul anbiya. Sannan yana ɗaya daga cikin hasa'is ɗinsa shi ne Allah ya sa ya zama shugaban duk duniya. Kala inni ja'iluka linnasi imama, inda Ibrahim kana umma. Sannan yana ɗaya daga cikin hasa'is ɗinsa shi ne Allah maɗaukakin sarki ya sa wato ya zama kamar shi ne jagora wa annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwansa Allah ya ce kwafa a wurin annabi Ibrahim qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim thumma awhayna ilayka an tabi' millata Ibrahim inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa sannan yana daga cikin khasa'is din da Allah ya bawa annabi Ibrahim alaihi salam shine Allah ya bashi lisanu sidikin fil akhirin shine shi kowa yana yabonsa shi yahudawa sun ce shi nasu kirista sun ce shi nasu musulmi ma sun ce shi nasu shi kadai ne ya samu wannan yawa yahudawa sun ce annabi Musa nasu kirista sun ce annabi Isa nasu musulmi sun ce duka nasu ne amma dukkansu hukun kuma kowa ya ce annabi Ibrahim nasa shi kaɗai ne Allah ya bashi wannan kiristoci da yahudawa sun yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'a yahudawa sun yarda da annabi Isa zagin sa ma suke to annabi Ibrahim fa dukkansu kowa ma ya yarda da shi to shi da kaɗai Allah ya bashi wannan to waɗannan kaɗan ne daga cikin hasa'is ɗin da yake cikin walaƙad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd haƙiƙa mun fifita mun ɗaukaka darajar waɗansu annabawan akan waɗansu to sai muka ce sai kuma muhammadu shayabo sallallahu alaihi wasallam shi kuma da meye ya fi wasu shi ya fi wasu da komi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suka yi ijma'i kam cewa shi yafi kowa a cikin halittun Allah ba wai a cikin dan adam kadai ba duk abinda Allah ya taba halitta da wanda zai halitta a nan gaba Abdullahi dan Abbas yace ma khalaqallahu wa ma zara'a khalqan ahabba ilayhi ko akrama alayhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba halittar abin da yafi daraja a wurin sa kamar Muhammadu ba yace shi yasa ban taba jin Allah ya rantse da ran wani ba sai da na Muhammad sallallahu alaihi wasallam la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahu sannan kuma malamai suka ce fadin Allah ta'ala a cikin ayar tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ce daga cikin su akwai wanda Allah ya magana da su sai ya daukaka wasu akan sauran sai suka ce wannan ana magana da Annabi ne sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana wa rafa'a ba'dahum fawqa jami'ihim darajat Allah ya dauka wasu Allah ya dauka wani bangare saboda dukkan sauran suka ce wannan bangaren manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sana abin da zai ƙara tabbatar maka da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa kamar yadda waɗansu malaman tafsiri suka ce shine faɗin Allah madaukakin sarki bayan ya gama jero annabawa a cikin suratul an'am sai ce ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi waɗannan sune waɗanda Allah ya shiryar da su don haka kai kai koyi da shiryar su saboda kowa Allah ya faɗi menene shiriyarsa menene abin da Allah ya keɓe shi ya fi sauran sai Allah ce kai koyi da su sai suka ce tun da Allah ya ce ya yi koyi da su duka sai haɗa su duka ya koyi da su sai ɗabi halinsu duka ya zama kowa yana da hali ɗaya wacce yana da ɗaya wacce yana da ɗaya shi sai haɗa duka sai zama ya fi su duka kenan saboda shi ya zo a ƙarshe ne sai da suka gama nasu kaf sai Allah ce to dubi duk abin da suka yi kai sai ka kwashe duka sai kwashe duka sai zama ya fi su gaba daya shi yasa duk abin da kaje an bawa wani annabi na daraja ko kuma ya yi bajinta da wani matsayi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irinta da sama da ita saboda haka dole ya fi kowa da ciki annabi adam shine farkon halitta mafi girman darajar da Allah ya wa annabi Adam bayan cewa ya halice shi da hannunsa shine Allah ya sa ya taba shiga aljanna ya shiga kuma sai aka fitar da shi daga cikin ta ba tare da yana so ba a jikansa annabi Muhammad sallallahu alaihi yana nan duniyar sai kai ziyara ya je aljanna sai dawo ya ce mana jiya na je aljanna na ga kaza na ga kaza shi da kansa yake shiga da kansa yake fita shi da kansa yace ittala'tu fil janna fara'aytu akthara ahliha الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء حديث إمران بن حسين أتكين بخاري لمسلم يتي ناشق الجنة سنقا وطن لسوك فيوا أتكين الجنة سوني تلنكاوا ناكي زيارة ناليك وطا سنقا وطن لسوك فيوا أتكين وطا سوني ماتا sannan ya zo wata rana a cikin hadisin abu huraira ya ce da bilal yaya aka yi jiya na shiga cikin aljanna sai na ji motsin takon takalminka a cikin aljanna kawai sai dai ce jiya na je aljanna na ga kaza jiya na je aljanna na ga wani gida cikinsa na gilas ne ta ciki kana ganin waje ta waje ma kana ganin ciki shi kenan sai dai a zauna ana kallonsa sallallahu alaihi wasallam kaga darajar da aka bawa annabi Adam ya shiga aljanna shi ma manzon Allah sallallahu alaihi ya shiga shi ya shiga bai fita da dadi ba shi kuma ya shiga ya fito har yana bada labari ana jin annashuwa mafi girman abin da aka bawa annabi Nuhu da yafi kowa shine hakuri akan da'awa wa yafi hakuri irin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ya yi haƙurin ya yi shekara tara da hamsin. amma daga ƙarshe sai ce rabbi la tadar alal ardi min al kafirin da yara ya Allah karka bar kowa dukkan kashe su an yi haka ko ba a yi ba amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun ba a kai ma wani nisa ba da waɗansu suka taɓa shi suka so za su taka fushin Allah sai Allah ya aiko mala'ika da ke kula da duwatsu ya ce Allah ya ce in zo in tambaye ka me kake so in kana so waɗannan mutane da suka maka wulaƙanci a yau a nuna musu fushin Allah zan haɗa duwatsu in markaɗe su sai ce a'a ba haka nake nema ba shi annabi Nuhu ya yi addu'a a kashe kowa saboda su arna ne shi kuma annabi sallama an roƙe shi ne akan a halaka su sai ce a bar su kawai kar a halaka su yace inna ma bu'ithu rahma ni Allah ya aiko ni ne don zama mai jin kai haka bana fata a kashe kowa a bar su ta yiwu can gaba Allah zai sa a samu ko mutum ɗaya ne da zai yi imani da Allah nan kaga ya wuce annabi Nuhu alaihi salam annabi ibrahimu alaihi salam shine shugaban da'awa akan tauhidi shi yasa Allah ya sa ya zama imam saboda haƙurinsa da juriya akan da'awa na tauhidi ya yi fama da mahaifinsa ya yi fama da mutanen garinsu har aka bunka wuta za a kona shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ibrahim ya yi fama da 'yan mutanen garinsu ne amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi fama a kan tauhidi da mutanen duniya kaf saboda haka ba za ka haɗa mutumin da ya yi fama da mutanensa na lokalitinsu kaɗai da wanda aka ce masa ma arsan naka illa kafatan linnas duk duniya ka je ka kira su zuwa ka tauhidi ba za ka haɗa su ba sannan mafi girman daraja da Allah ya ba wa annabi Ibrahimu alaihi salam shine kasancewarsa khalilullah Allah ya sa ya zama badadayin Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce wannan abin da aka ba wa annabi Ibrahim din nima an ba Jundub ya ce kafin rasuwar kafin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da kwana biyar ya ce da mu daga yau kar in sake jin wani ya ce ni khalil ɗinsa ne sai dai shi mutum ya ce shi khalil ina ne amma daga yau in akwai wanda ya tsammani ni khalil ɗinsa ne to ya cire babu wannan walau kuntu muttakhidan khalilan ghayra rabbi lattakhadtu ababakin min khalila inda akwai wanda zan nada a matsayin khalil da abubakar ne amma ba zan nada shi shi ba ma saboda inna allaha takhadani khalila Allah ya riga ya kulla wannan da ni kamar takhada ibrahima khalila kamar yadda yawa annabi Ibrahim idan kana da babban aboki kai yanzu walillahi al-masalul a'la kun yi shekara da shekaru sai daga baya sai ka zo kai wani sabon aboki sai ka bashi the same matsayi irin na wancan yanzu wa ya danne wani yanzu na farkon da na bayan wanne ne wanda zai fijin cewa yanzu da shi ake yi wanda ya zo sabon shi yasa ya ce ni Allah ya riga ya ya kulla kulla da ni don haka ba zan iya kulla kulla da kowa ba kaga yazo ya wuce annabi Ibrahim anan annabi Musa alaihi salam mafi girman darajar da Allah ya masa shine inni stafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ga ka manzo kuma ina magana da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ma Allah ya yi magana da shi karatunmu na bara lokacin da ya tafi isra'i da mi'iraji ai ya bar mala'ika jibrilu ya wuce lokacin da aka yi fa'auha ila abdihi ma auha da ana aiko jibrilu ya zai same shi zai kawo masa wahayi yanzu sai aka ce ya zo da kansa da wasu kai magana da Allahu rabbul alamin haka matsayin da aka bawa annabi Musa sai aka bashi shi ko sai aka ƙara masa Abdullahi dan Abbas a cikin sahihin Muslim yace ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallama rabbahu bi fuadihi marratayn shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah da zuciyarsa da zuciyarsa har sau biyu shi annabi Musa yayi magana amma ba a ce ya ga Allah ba amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana da shi kuma ya ganshi ganin zuciya har sau biyu ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى سننكم ولقد رآه بالأفق المبين ذاك هذا يوجد النبي موسى كده النبي عيسى دم مريم عليه السلام Allah ya ba shi mu'jizozi kuma mafi girman mu'jiza da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi shi ne mu'ujiza ta cewa wato Allah ya ce ayyadduka bi ruhin qudus kuma tukallimun nasa fil mahdi wa kahla kuma Allah ya ce allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil Allah ya ce kana kaza kana kaza kana kaza da Allah ya zo sai ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda bai taba bawa kowa ba wanda ya dama abin da aka taɓa ba wa kowa shi ne Allah sai ya ba shi alƙur'ani wannan alƙur'ani ɗin sai ya zama shi ne ya shakar dukkan wata baiwa da aka taɓa ba wa wani a duniya annabi isa Allah ya ba shi allamtukar kitaba wal hikmata wal taurata wal inji an ba shi da taura an ba shi da injila amma injila da taura duka ta zo an ɓata ta an lalata ta kuma ba wanda yake iya haddace ta harafi da harafi in kuma akwai yanzu ya fito yanzu mu bude bible mu anan shi kuma anan ya kunna kansa a screen kare rika kallon komai ya ta ja mana ya ta karanta muna dubawa irin yadda mu muke karanta littafin da annabi Muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam muna kalubalanta in a duniya za a samu wannan don Allah ya zo mana shi kuma sai Allah ya sawwake nasa gashi kowa zai ta magana da turanci ga bible din turanci ka haddace ka zo ka karanta a ji daga farko zuwa ƙarshe version din duk da sabanin da ke cikin su ka ɗauki baya ɗaya ka ce kai ka ɗauki king james version sai ka ɗauka kai ta karanta muna bi kai kuma kana yi da ka har sai ka gama kar ka bata ko ɗaya kamar yadda mu a alkur'ani ko harafi ɗaya ka canza za a ce ka bata shi ma wancan kai haka har wanda yi translation din ku je ku gaya masa da waɗanda suka buga suka yi typing a kwamfuta ku ce musu su ma muna kalubalanta su raka duk mu'ujizar ta riga ta kare ta tafi mu'ujizar da ta kare ta rage khalida ita ce mu'ujizar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan dukkanin annabawa kafinsu idan suna taro manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duk bayan suke komawa sai ya wuce gaba haka aka yi ranar da ya zo tafiya mi'iraji da ya tafi isra'i ya haɗu da annabawa su suka karɓe shi a almasjidul aqsa aka yi sallah aka gaggaisa aka zo za a yi sallah suka ce tafaddal sa'an nan kuma dukkan annabawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a ƙarshe aka ce yayi imani da su su ma ba da suka zo ba su gan shi ba sai da Allah ce ku yi imani da shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ya ɗauki alkawari a hannun dukkan annabawa da suka zo a baya sai ya ce da su da ma'ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna kowane annabi in an zo naɗa shi annabi sai an ce akwai wani annabin da zai zo daga baya idan dalili ya sa ya zo kana nan sai ka yarda da cewa za ka yi imani da shi kamar yadda aka yi imani da kai da kai da mutanen kan duk za ku koma za ku taru ku koma karkashinsa sai ya zama shi ne annabin kai kuma ka yi ritaya ka yarda sai ya yarda kafin Allah ya nada shi annabi dukkan su ba shine thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabi tabbas ka yarda za ka yi imani da shi wala tansurunnahu za ka taimake shi ka koma karkashinsa sai ya ce ya yarda sai Allah ce qala a aqarartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqararna qala fashhadu to ku zama shaidu wa ana ma'akum min ash-shahidin duk wannan Allah yayi ne akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sannan shi kuma kun ji duka nasu an bashi irin nasu ya fi su to menene shi kuma Allah ya bashi irin wanda bai ba kowa ba wannan kan haddith wala haraj da za mu yi ta karatun nan har ran da za a gama hasa'is din annabi sallallahu alaihi wasallam kawai za mu faɗa wala ba za mu gama da su ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya qabli ni Allah ya ban abubuwa guda biyar waɗanda bai taba ba wani annabi ba a bayana hadisin Jabir ne cikin Bukhari da Muslim yace nusirtu bi bu'di masirata shahr ni Allah ya ban a cikin zamani na da al'ummata a sanya tsoro da fargaba a zukatan abokan gaba idan za a yi yaƙi tun daga tafiyar wata guda zai sa su fara jin tsoro ta yadda in mun je za a ban nasara a kansu sauran a baya sai dai ku je ku gwabza in kun fi su ƙarfi Allah ya taimake ku amma ni yanzu sai Allah yake fara mun yaƙin tun kafin a iso yaƙin da nisan tafiyar wata guda وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا kuma ni Allah ya sa mun duk ƙasa a duniya ko ina ana iya yin sallah masallaci ne kuma yana iya zama wurin taimama duk annabawa a baya ba sa yin sallah sai sun je inda aka keɓe gidan ne kadai in kai sallah a waje bata yi ba sai dan irin abin da Allah ya taba keɓewa annabi Musa waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah za su iya yi a gidajensu kaɗai shi ma na ɗan lokaci kaɗan ne lokacin da ake cikin state of emergency daga baya aka ce kowa ya fito sai dai a je masallaci amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce duk inda kake in kana ƙasa kai sallah in kana jirgin ruwa kai sallah in kana jirgin sama kai sallah ko ina kana iya sallah sannan kuma kana iya taimama da ko ina idan babu ruwa yace sannan daga cikin abin da Allah ya bar shi ne wa uhillat liyal ghanaim walam tahilla li ahadin min al-anbiya'i qabli ni Allah ya ban ya halata mun cin ganima idan an yi yaki waɗanda suka gabace ni ko sun tara ganima sai dai su kona ba za a ci ba amma ni Allah ya ce fa kulu mimma ganimtum halalan tayyiba yace daga ciki shine utaitu shafa'a ni Allah ya ban ash-shafa'atul uzma wanda ni kadai ne aka ban ita shine matsayinsa da muka karanta a bara a sa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda yace sannan kuma wa bu'istu ila nasi kafa ni Allah ya aike ni duk duniya ne wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa sauran annabawa a baya sai dai a tura shi zuwa garin su kadai kowane annabi local champion ne a garin su amma ni ni ne universal champion annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam akwai kuma waɗansu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ce fuddiltu bi sit Allah ya daukake ni da abubuwa guda shida ibnu hajar yace idan ka tattara hadisai da suka zuzzo da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama yace an bashi wanda ba a ba waɗansu ba sun kai ka tattara abubuwa guda goma sha bakwai banda waɗannan guda biyar da muka faɗa in ka haɗa riwayoyin shi wannan annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine da kansa yawa kansa kirari yace ana sayyid waladi adam ni ne shugaban dan adam gaba daya idan ana magana a cikin kowace ƙasa shugaban ƙasar shine number one citizen mataimakin shugaban ƙasa shine number two citizen haka ake jerawa to shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in za a jera dan adam gaba daya shine number 1 citizen shine wanda Allah madaukakin sarki da kansa ya masa kirari shi ba sai yayi wa kansa ba Allah ya ce da shi alam nashrah laka sadrak ba mu haskaka maka zuci kirjinka mun yalwata maka zuciyarka tana iya daukan abinda duniya kanta zai iya mata nauyi amma kai zuciyarka kaɗai za ta iya kwashewa wa wada'na anka wizrak kuma muka sauke maka nauyin da allazi an qada zahara wanda da ya nauya ya bayanka muka mai maka komai ya zama maka mai sauki abinda duniya za ta taru su gagara amma kai kaɗan ka za ka ɗauka wa rafa'na laka dhikrak ba mu ɗaukaka maka ambatonka ba Allah ya ɗaukaka ambaton manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne kaɗai wanda ba a shiga musulunci sai an faɗi sunansa in ka ce la ilaha illallah baka musulunta ba sai ka ce muhammadu rasulullah duk lokacin da za a yi sallah in za a kira sunan Allah sai an haɗa da sunansa in za a gaya muku lokacin sallah yayi in an ce ashadu an la ilaha illallah sai an ce ashadu anna muhammadar rasulullah duk lokacin da za a shiga masallaci a yi sallah sai an faɗi sunansa an ce allahumma salli ala muhammad in aka zo ta da ikama za a fara sallah sai an faɗi sunansa ashadu anna muhammadar rasulullah in an zo ida sallah an yi tahiya an ce ashadu an la ilaha illallah sai an ce ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in aka zo yin addu'a in an yi wa Allah duk yadda aka yi wa Allah kirari ba zai saurara ba sai an faɗi sunansa an ce Allahumma salli ala Muhammad in aka ƙi da sallah in za a fita daga masallaci sai an sake ce Allahumma salli ala Muhammad sannan kuma shi ne wannan da Allah maɗaukakin sarki yana aiko mutane zuwa mutane shi kuma sai aka aiko shi zuwa ga mutane da aljanu da dabbobi da kowa shi lokacin da yake nan kowa yana sauraronsa kuma kowa yana neman appointment don ya samu ya gan shi mutane suna jiransa dabbobi suna jiransa ya zo ya samu ya zo gidan wani mutum sai ya ga raƙuminsa a ɗaure sai ga raƙumin yana hawaye sai je kusa da shi sai dawo ya ce wa mai raƙumin raƙuminka ya kawo ƙararka ya ce kana dukansa kana azabtar da shi kana loda masa kayan da ya fi ƙarfinsa daga yau karka ƙara muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama har itatuwa bishiyoyi da kuke gani an kawo itace kututture busasshe aka zo aka ajiye masa a masallaci yana hawa kansa ya zauna idan zai yi hudu ba daga baya aka samu wani kafinta an samu ci gaba da za a yi na katako a yi masa mumbari mai kyau na zamani da aka zo cire wannan kututture sai aga yana cikewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuka yake yi ya ce ya za a cire shi ina zama a jikinsa yana samun ni'ima aka ga manzon Allah sallallahu alaihi yana shafa kututure da kai hakuri kai hakuri sai ya ce ya hakura saboda manzon Allah ne da kansa sallallahu alaihi wasallam ya bashi hakuri kai ka taba jin wani annabi an yi irin wannan da shi ga abinda Abdullahi ibn Mas'ud yake faɗa ce mun yi tafiya ana tsananin bukatar ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa hannunsa haka kawai sai hannunsa ya zama famfuna yana ta tsirar da ruwa duk wani annabi da kaje a da an bashi ruwa sai dai a ce ka daki sandarka fanfajarat min husna ta ashrata aina sai dai dutse ya fitar da ruwa dama kuma dutse yana fitar da ruwa ai wa inna min hala ma yashakku fa yakhruju min ulma kai ma ka taba ganin dutse mai zubar da ruwa amma baka taba ganin yatsa mai famfon ruwa ba sai a yatsar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka darajarsa kuma ya popularity sama da kowa a duniya a yanzu haka a ƙididdiga ta alƙaluman zamani a yanzu haka ba wani suna da yake da yawa a duniya irin sunan Muhammad the most popular name in the world is Muhammad har waɗanda ba musulmi ba a turai suna sa sunan yana musu daɗi Muhammad duk saboda Allah ya ɗaukaka darajarsa kuma shi ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya tsarkake komi nasa Allah ya tsarkake tunaninsa Allah ya ce baya tunanin banza ya tsarkake kunninsa ya ce baya jin banza ya tsarkake ganinsa ya ce baya ganin banza ya tsarkake harshensa ya ce baya faɗar banza ya tsarkake kafafunsa ya ce baya taka banza komi nasa mai tsarki ne ya tsarkake shi kuma daga kowace ƙazanta wallahu ya asuluka minan nas ya ce zuciyarsa ta fita kowa gaskiya ma kadaba al-fu'adu ma ra'a harshensa ya fi na kowa tsarki wa ma yamtiku anil hawa idonsa ya fi na kowa tsarki ma zagal basar wa ma tagha shi ne kuma wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce duk duniya sai sun bi shi kafin su shiryu ya ce wa in tutai uhu ta hatadu shi ne kaɗai mutumin da Allah ya ce in ka bi shi ka bi Allah man yi in rasula faƙar a ta Allah shi ne kaɗai wanda Allah ya ce in ba a bi shi ba za a shiga wuta wa man ya asi Allah wa rasulahu wa ya ta'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adabun muhin yace kuma duk wanda ya bi shi zai shiga aljanna waman yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-azim shine kuma wanda duk wanda ya saba masa a lahira sai yayi da na sani ko shi waye yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa bihim al-ardu wala yaktumuna allaha haditha shi ne kuma wanda ya ja kunne duk waɗanda suke suke saba masa za su ga bala'i tun a duniya ballantana na lahira falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim shine kuma wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ash-shafa'atul uzma shine kuma wanda yace a ranar lahira duk duniya kowa zai shigo shi kadai ne zai iya yin magana da Allah shi ne kuma farkon wanda zai fara zuwa aljanna ya ce ana ya ce ati babal jannati yau malkiyama ni ne zan fara zuwa kofar aljanna fa astafti sai in nemi a buɗe sai mai jiran aljanna ya ce da shi man an tawaye kai sai in ce muhammadu ce ina faɗar wannan sunan sai ce bika umirtu dama an ce kar in bude sai ka zo sai ya bude aljanna shine wanda Allah ya masa kyautar wani kogi a tsakiyar aljanna inna a'tainakal kautsar duk wanda ya shiga cikin aljanna da ruwansa zai rika sha kuma Allah ya ce ya riga ya bashi wannan ruwan sannan daga cikin aljannan kuma akwai indaroron da yake digar da ruwa a wajen cikin aljanna a waje daga cikin aljanna shi ne tafkinsa kowane annabi yana da nasa shi na annabi sassalama daga tsakiyar aljanna ruwan yake gangarowa amma ba a cikin aljanna ba ne haudin tun kafin a shiga ne amma duk wanda yake cikin al'ummarsa sai ya fara ɗanɗana ruwan aljanna kafin ma ya shiga aljanna sannan kuma shi ne wanda ƙaunarsa take zama imani ƙinsa kuma yake zama kafirci ya ce la yu'minu ahadukum ba wanda zai taɓa zama mumini hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in har sai ya ji ya fi so na sama da kansa da iyayensa da ƴaƴansa da duk duniya sannan shine wanda Allah ya ce ba zai taba karbar aiki ba sai an yi irin nasa kuma duk aikin da Allah zai yarda da shi sai shi ya bada approval kafin Allah ya karba faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada sannan shine wanda yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikin da ba ni na sa ayi aikin na yarda da shi ba to an mayar Allah ba zai karba ba Allah ya mai da shi cikakken wakili cikakken ambassador kuma cikakken delegate sai abin da ya yarda da shi kafin Allah ya yarda da shi duk abin da shi bai yarda da shi ba Allah ma bai yarda da shi ba Allah ka ƙara salati da salama ga Muhammadu Rasulullah hakika wannan ya tabbatar mana wala qad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd mun gode wa Allah da ya tashi daukaka al'umomi sai ya daukaka mu ya babu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an ba su wasu mu kuma an ba mu shi Allah ka ba mu biyayya gare shi Allah ka mana baiwar tsayawa akan tafarkinsa da shiriyarsa Allah ka kashe mu akan hanyarsa Allah ka tayar da mu a cikin mabiyansa Allah ka haɗa mu da shi a ƙarƙashin cetonsa, Allah ka shigar da mu aljanna mu yi makwabtaka da shi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.